annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da duk wanda ya ga hanyarsa mun ƙara dada godiya ga Allah da ya kai mu lokacin nan mai albarka wanda muke haɗuwa a nan rediyo talabijin tenere cikin shirin alkur'ani mai girma ta hanyar shirin at-tartil wanda a cikin shi manufan mu mu tunatar da junanmu inda harshe ke tuntube a cikin karatun alkur'ani Allah muke roƙo ya datar da mu yadda yake so kuma ya amince da shi a ƙarƙashin wannan kamar yadda kuka sani Allah subhanahu wataala ya arta wannan shirin namu da ɗaya daga cikin malamanmu na nan Nijar da ƙasashe daban-daban kamar yadda aka san shi yana ba da gudunmuwarsa bangaren abin da Allah ya arta shi da shi arta shi da shi shine alqur'ani mai girma da ilmin shari'a gabaki da shine sheikh mu malamin mu Sheikh Abdul Malik Khamis imamin nan babban masallacin birnin Yamai na Imam Malik mana kamar yadda muka yi sallama da ku ina da malam yan wasan ji da hausa alhamdulillah mana ya zo mun bi malam ya zo ya sa mana albarka a cikin shirin albarkacin sallah da ta wuce sannan kuma duk yayin da muka dan hizib daya biyu uku za mu so mu bi daya daga cikin malaman mu na kasar na su sa mana albarka Allah ya sa mana ya karba kuma rayuwar shi duk ya bada hanyar littafin Allah Allah muke roko abin da malam ya zo da shi mu fa'idantu da shi mu arzatu da su kuma Allah ya yi dogon rayuwa mai albarka ya sa a gama lafiya kuma Allah ya yawanta mana irin su a ƙasar mu mai albarka dan wannan malam kamar da kuka ji satin da ya wuce ya yi mana alƙawari insha Allah Allah ya raya shi da rai da lafiya zai ba mu darsa masu muhimmanci sosai daga cikin su shine na shuruf ijaiya shuruf alif ba'un da su waɗanda da su ne muke karatun Qur'ani kuma da yawa daga cikin malaman mu almajiran mu sauran mutanen mu duk suna ganin kamar sun sauke Qur'ani ko sun haddace Qur'ani amma yayin da za su yi karatun Qur'ani sai ka ji illa illa da ba su kilwa dan haka malam zai yi mana darasi yau karatun mu da muke yi za mu dan dakatar da shi hana rantsuwa za mu karanta suratul Fatiha ko da sau dai insha Allah sai mu ba malam dama sai na jin karatun mu da mu da ku ga baki dai inda ya kamata mu jara na harfa za mu jara su da iko Allah Allah ba mu iko haka malam بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله in yi zai wani katibin ku na cewo kirgite insha Allah lokaci irin no ir alfaga sai kan sai a gwanda darsin kan gi hima ir kulma bai in gno ka alifin ba'un wani wanda sai irmir tira san mu doko littafi mu na qa'idatul baghdadi akwai na alifin ba mu duba mu saurara mu mai da zuciya da iko Allah zamu gane abubuwa dan kan mu ci lokaci zamu bar mana irguna alfaga ma albarka da ne sai wa kan tindi mu waran mara da irko ba da alfaga ban da darso fali yatafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta tele telere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da yardarsa ya ba mu haduwa da ku a wannan wuri kuma wato a wannan lokaci mun yi alkawalin za mu yi darasi akan haruffa domin darasi ne mai muhimmanci su ne tushe ilimi na farko a musulunci shine ilimin karatu dan kalima ta farko da ta sauka cikin alkur'ani ita ce iqra kai karatu to ganin akwai matsaloli masu yawa muke ganin za mu keɓance wannan filin ya kasance kan haruffa wato na karatun alkur'ani mai girma da kuma ma ilmukan musulunci gaba daya eh muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya eh abu na farko shine adadin haruffa shin nawa ne malamai wasu sun ce adadin haruffa guda 28 ne wasu kuma suka ce a'a guda 29 ne saboda alhamza ko alhamza ana kiranta hamza ko hamza wadda ake rubutawa ba tsaye ba wadda ake rubutawa ƙasa kamar as-sama'u to waɗansu sun ɗauke ta matsayin harafi ce mai zaman kanta waɗansu kuma sun ɗauke ta a matsayin ita da alif duka guda ne kenan ba sai an shiga cikin wani dogon bayani ba kenan adadin haruffa ko 28 ko 29 lam alif dama ba harafi bane da lamun ne da alif aka hada sai aka ce lam alif shine mutane mu suke ce malam alif an gane ko abu na biyu sai mafita haruffa mafita haruffa malaman qira'at sun yi sabani waɗansu sun ce 14 ne waɗansu kuma sun ce 16 ne kamar imamu shatibi waɗansu kuma sun ta yi cewa sha bakwai ne kamar imam ibn al-jazri amma wannan duka don kusantar da ilimi ne ga ɗalibai in za mu kalli hakikanin al'amari mafita ashirin da takwas ne saboda kowane harafi mafita shi ta bambanta da wani harafi to abu na gaba shine cewa gaban da harufa suke fita shine gabbai guda shida a fayyace waɗansu malamai sun ce guda biyar ne amma shi wannan saɓanin kawai an kalle shi saɓani ne wanda ana iya haɗa shi muna da labba guda biyu su ne ake kira ashafatan sannan muna da allisan halshe an gane ko sannan muna da alhalq shine makoshi ina fata an fahimce ni sannan muna da alhanak alhanak shine wato rufin baki akwai na ƙasa hanakil a'la da hanakil asfal ina fata an fahimce ni to sai kuma alkhaishum shine wato kusahe na hanci sai aljaufu wato shi asalin aljaufu shine ciki amma ana nufin jauf tsakiyar baki inda iska yake kai yana kawowa to waɗansu malamai sai su ce a'a guda biyar ne domin an ce alfamu baki ya haɗa alhanakil a'la da alhanaki al'asfal da abin da ke cikinsa ina fata an fahimta waɗannan su ne mekanik ma in ji bature suke motsawa don fitar da harafi tare da iska wanda Allah ya gudanar wanda ta hanyar sarrafa waɗannan gaban nan ne harufan suke fita Allah ya saka da rere Allah ya biya mana irko talmo irin yayi zai kan gogir gana musamman zarmuci na do hare wurin go faham alfaqa sanoke mu'jizan qur'ana ba ci ci ni kulkan ba ni smara da irko ba ibo ka cewa qur'ana nik di irko da tin sai a ga dan niga hamda ya wala ni go ma hankan igo gane irle san ka alfaga san bir sai ngino harfai gina irin ye banda go wani ir harfai harfin tina kan alfaga ne halin gufur letre rabir chondin da agir fondan fongan di kan letre chora hankan irin ma ga bai halir gutu letre ga ago ira irin mu bai kan manhare no letar alifin ba'u ne izmar jin go asalin larabci na da alfakcin da gine warankacin da haku cin da gine warankacin da yanga malam kuka tabbatar da ma 28 ne ko 28 wasu sun ɗauki ita alhamza ita ce ta da tara eh tunda ita alhamza da ita da alif kuma mutsin don harafi guda ne to amma wajen rubutu suna bambanta to saboda ita waccan alhamza wadda a ƙasa ba ta zuwa sai ƙarshen kalima shi yasa waɗansu sai suka ɗauke ta matsayin harafi daban ta fuskar rubutu wasu kuma suka ce a tunda mafitar guda ce matsayin 28 to wara tabbatar da alfaga an tabbatar maka alfaga ne tabbatar da alifun ba'un izai ibor warakcin da hakuno alfagcin da ido cin dai mu ne a warakcin da ya gano manno ka ko furo wala tar fahman yango alifun do alifun matam nigdi ingan da hamza ichi yanga hay kulki gida hamza sai ngi gida alifun sai wadi sai alfaga ni sai afullo akwai wanda a'a hantum do nigdi alifun wa idaka eh hamza igaka afa wadi sai afarno to din na san boran kace da hakko yanga falla alhamdu alfaga sanni in tabbatar ne kala harhin kan ta kan gana irmu wani latarai alfaga ne rufon gande man haraino alifun harfai eh man haraino siffa manga matano man haraino harfai harfi.
gogo fatta irga hamaiga to mafita ingono manni gogo fatta irga hamaiga ir moyo rano ir dinai bonno ir ninai rano manga no gogo fatta ani ci ani kabu non fofo no kali bor warak cindi happu kango irmaye do hari walirga hamoga warak cindi haqqa dir rano alifun bawun go fatta koy ne dole no nim ko kargi bai har dai ne ba ni qur'an ce wo mo bori ya dumo non duk qur'ana bor ni di ne larabci ni ci na go bori kale har hin zanta kai irin ma irin bai alfaga ne irse man haraino latrai Mm.
igunyo tinda gabbai mm.
o manno kati aslo nan kigunyo tinda ir wani mayera Mhm.
wani ingano alfaga ne sintinai no ya ka sintin gir fongan kan dingi bai falla alhamdin si bai ko kargiye alqur'ana alfaga do mana hak kuce wucewa daidai wurin Mhm.
na kara wannan in mutum ya san su Mm.
ya dada sani Mm.
in bai sani ba ya je wajen malamin qur'ani mana Dole.
wane ne malamin qur'ani da ya- zai iya koya mini wannan mafi yawa in mun je karatu da mun je da littafi za a koya mana alifun ba'un ta'un Eh, to shi ilimin makharijul huruf da qira'at da tajwidi ilimi ne mai zaman kansa domin ilimin hadisi daban ilimin tafsiri daban ilimin fiqhu daban ilimin karatun alqur'ani daban shi yasa zaka ga wani ya hada ilmumuka daban-daban amma kuma bai iya karatun alqur'ani ba to maimakon ya koya sai shedan ya nuna mishi ba sai ya koya ba to nan ne ake samun matsaloli masu yawa kenan malamin da ya karanta tajwidi da qira'at an gane ko da makharijul makharij cikin ilimin luga ana karanta su shine kamata ya koya maka mafita haruffa malamin alqur'ani kuma karatun alqur'ani shi zai koya maka yadda ake karanta alqur'ani alhamdulillah falle tafaddal abu nabi okay to eh, abu na gaba sai shi harafi eh, yana da halaye ko ya zamanto ya dauki fatha kamar a ko kasra i ko dhamma u ko fathataini an ko kasrataini in ko dhammataini un ko kuma ya dauki sukuni kamar mu ce a an yi ma alhamza sukuni to waɗannan halayen harafi ba zai fita daga cikin su ba shi yasa yana da kyau kowane harafi in ka san mafita shi ka san waɗannan wasulla da yake ɗauka yadda za ka karanta shi an gane ko Eh, kuma malamai sun ce idan kana son ka san mafita harafi akwai ka'ida guda da suka bayar ko mu ce ka'ida biyu shine harafin da kake son ka san mafitarsa za ka ɗauko harafin sai ka yi mishi sukuni ko ka yi mai shadda to iska wanda yake gudana dama iska yana da alaka da fita harufa inda ka ji iska ya tsaya cak to nan ne mafita harafin take misali mimun mimun idan ina so in san mafitan mimun sai in ɗauko alhamza in yi mata fataha in ce a sai in ɗauko mimun sai in yi mata sukuni in na ce am am iska ya tsaya ga labba to kenan nan ne mafitar take ko ko in ce amma in yi mata shadda ko ammi ko ammu to lokacin da ce am kaji inda iska ya tsaya ya dai da gudana to nan ne mafita harafi yake wannan ka'ida ce malamai suka bayar saboda ɗalibin ilimi ko a gurguje ya samu wasu ka'idodi masu amfani shi masha Allah irko ma faga banan da gwamni a santan irse harihin kanta letter bayo modo dole no ilmu ko karbi letter kullu bai da wani letter ai, hankan gana ilmu hingi chau ngono kati irin bai kan sinyiya ne gidan iga wa kan larabci ne ga idan ne sai wa kan gana amnyoti harka amatu amnyoti ngono kati ya wala fatha da kasra da damma kan irgudu to wane mu am fatta ne ra imaci ambori a site ka dai dinna harfo dingu bombay manna go fatta mera ngono ane ka'ida bambata kan alfaga idan nima harfo bainan kaga fol ngono kati nima harfoci ati yawo bananta ingono ganan nim faham manno ago fata mega wala mewra hara anirno anirno misali yawol mim watul kanine a ane hamza ne ga sambo wato kulu musamman han- hamza dan fataha ko Mhm.
di dan fataha kulu bananta wana ta ya daure shi Mhm.
ya wala mimu Mhm.
kulu ane am am Inda iska ya tsaya cak.
ane harfu kulmo hauno goga ci kai to daidai kirne am ni di fataha hamza ne san fataha kalwane mo ina hau ate am hawo kan goga a a to kai kula da akadam an gai hawo ga gai no to nan kul kan ma ni kai let robo to no di no an afatan wodo ni ma mimu am me kalle bonna Ko shadda. Amma.
anne ni ma yawal shadda Mm, aw am- yawala shadda yawal dina shadda da nidi dole ma am to ni gogo mana kan abokai nodi na fata sai gaba mana To, da nukta ta ƙarshe kafin mu shiga cikin tatbiki shine da fatha da kasra da damma da sukuni ba wai abu ne wanda aka kawo shi haka ba a ilmance ba. Domin da yawan mutane suna dibin waɗannan abubuwan ba su da ma'ana. An gane ko a'a suna da ma'ana kuma suna da dalili kuma suna da asali. Shine fatha daga fataha ne shine abin da aka buɗe. kasra kuma daga kasara ne abinda aka karya aka yi ƙasa da shi domma shi ne abinda aka tattaro shi kuma sukun shi ne tsayawa daga cikin ma'anar shi a larabci sakana shi ne abu ya tsaya cak to in an ka ce fatha yana nufin lokacin da za a karanta ta baki zai buɗe kaga in ce a ba ta sa ja ha ha baki na na buɗe in aka ce kasra shine abin da ya karya yayi ƙasa e b t c g h domma shine abin da aka tattauro labba u bu tu su ju su har zuwa ƙarshe sukuni kuma shine tsayawa kagar na ce am iska ya tsaya ad iska ya tsaya as sukuni to an saboda iska yana tsayawa shi yasa aka sanya mishi sunan sukuni alhamdulillah alfaga ne halir furo tasbikora matno igletar cida a tantanin sai kan sun yi kirgo gabai alamai kirgo di qur'ana ra burbuk godi ya wala kawai da yadin ne ka a a ikano bere bonda fahmai hannubo ikul gondin bai ma'ana ingano an fatarir sai ya ulir ma fataha fataha wani dai aiki suka yi ga hauga malam wannan zan sa shi cikin emission din nan tambaya da amsa cikin net Eh.
ina ga daga iyayenmu kakanninmu in an ce menene fataha Eh.
da hausa ko da zabaranci sai an samu aiki gaskiya ne to ni ne ifo alfaka ce sai ifo ka fataha fataha mino hanki feri letter nan kulka waran di fataha ni di choga aboga butuno iboga feri ago kolberi yadu mono kasra alama no kan ci yomodo ya wala hanki go yi ganda Mhm.
hannu misali yawon fatado a ne a ba ta ga gine kasra mo ini kirino a te e b t ni di ganda ni gokoi e ga dai domma domma mo harino kan yawali ni morgu morgu ina mongo ni di ne du tu ina morgu na ngufu kala sukun sukun mo wa kula ga kano ama haya hau ama pati yawala an ad ad ini gayino to wani bormono cewa qur'ana rani ba ma hasaro bo kan gobe ko mana irin sun da waɗannan suke kawo kamar ma ai ce dama ana- malam ana eh, dama rashin sani ka'idodin ilimi kullum shi ke afka ɗalibai cikin Ita.
matsala saboda in akwai ka'ida ai ga ka'ida za a koma to in babu ka'ida kuma sai a yi rigima cikin shirme kuma ka'idar nan na suna kamar tukin mota ba yawwa Eh.
dole ne sai mutum ya san ka'ida sannan abu zai zo mishi da sauki Kwarai Eh.
ko, kwarai ko, balle ta fasa.
to yanzu bi iznillahi ta'ala za mu shiga cikin tatbiki a gurguje tare da bayyana inda kuskure yake tare da kuma nuna ishara uh, kamar kabilar da ake samun wannan kuskure ba wai don suka zuwa ga wata kabila ba a'a saboda matsalar ta taso ne daga wajen su cikin yaren su babu wannan shi yasa a gurguje za mu bada shi muna fatan yan uwa musulunci ne yawa zancen alkur'ani ne ake yi ba don saboda suka zuwa ga wani ba eh wani ya muna taɓa fatan kira mu ya ce karya ne yan doso aka ce eh to don me yan doso Eh, ba haka ba ne eh, a to mu dai za mu faɗi saboda cikin yare kaza akwai akhta mushtaraka akwai akhta khasa wani kuskure zaka iske cikin kowace kabila ma akwai shi wani kuma khasun ne da wata kabila da haka kada mutane su ta da hankalin su Insha Allah.
dan mu gane karatun alqur'ani ne muke son mu yi wannan bayani to na farko harafi na farko alhamza a yana fita ne nan kasan makoshi akwai wani dan rami na nan idan masu kallo na suna nan suna gani akwai wani rami nan daidai makoshi nan yake fita ta afon malam kaɗan kun ce harfi na farko a Mm.
ba mu sani ba alif mu ana ce mai harfi Eh, in an ka ce mai- in an ka ce mai- in an ka ce mai alif sunan harafin ne in an ka mai fataha sai a ce a shi yasa in ya riga cewa alifun fataha a eh mafi yawa in mun je wajen malami da yawa in sun zo da Mm.
ka ce dan ka dan jarraba musu da wasu sai ka je karanta min sai ke a ba ta ta Mm.
ya kun babu fasaha babu komai eh wannan kuskure ne ai tunda in bai da bai da wasali sunan shi za a faɗa za a ce alifun kuma ba a ce alifun domin alifun shine masoyi alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un kha'un dalun zalun ra'un zayun sinun shinun sadun dadun ta'un dha'un ainun ghainun fa'un qafun kafun lamun mimun lam alif alhamza ko alhamza ya'un wannan shine asalin suna Sunayen.
hakikin su to in an yi fatha na sai a ce a To, To.
yawa mutane na mamaki kawo waɗannan ai an yi da alhamdulillah sohon alfaga na bi irko ba sohon kenan harihin zanta ne irgo furo laifare wani cewon da ya mora hakikanin cewon da amma halir rubuto nodin bandi irne ka'ida yawo hannun furo alifin ba'un kokari gudu alfakan gin fahaman din dai to di irko ba ni di cewo gobori ni fahama ya ce dogonera harshen zanta yin gano matano harfa igici da alfaga sintin da alif ham eh, letro wala harfo kan su gine a to nodin kula ina alfaga ga yake na aina alfa aima wani faham dine harf a kan gwanda a da mata nago ngana ne a ne sai a a irin mu faham kan harfa gwandin gai bon gwandin gai ma cincimo wato dinga wato kulki da ni sai sun yi fo alama fo fataha wal kasra wal haifo in mo igmai fo tambo ngano ani akai girfa hamani ya wali ne alif ane mo irin su ne alifun alifun albagar fasar sai ngano fifo ba su ne tondi za harfo ni sun tinga barmai ma'ana barma to mantano ce woga ta alqur'ana wana yau mana malam gaskiya haula wala quwwata illa billah Billah.
to ni dai zatin tana alfaga ne fa mun kan alif alifun ne ne alifun ni sakin ne wato din ba'un ta'un kalamu to mat kawaran ma alfaga ne tawada am imai cin mai nuwa wani ai kai aina alfaga ha zan burbobu kan dir sai kira bora godi in ga gaigi tau wani ne gidin ga mu tau malam wannan dewa suna mamaki Mm.
ake ba su iya alifun ba dan ka ce karanta mini in ga matsayinka alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un ake a sai su suna mamaki wanda sai borgo bugo mamaki imne to ni di wato kan isintin ga sun yayi da ga wato ne sai a wato ne sai ba ta sa kalam to bananta falla alhamdu wannan wa alfaga ton tamir sai sohon irgo kai wa kan To.
ton tamir sai kafin mu shiga akwai kuskuren da masu karantarwa suke yi wajen karantar da haruffa suna koya ma mutane haruffa su hardace amma ba suna koya ma mutane karatun haruffa ba shi yasa yanzu in ka ɗauko waɗannan haruffan kan ba yaro kace karanta min sai ya ce maka a ba ta sa ja ha ha da kai tsaye ya ƙare babba malam ko ko alifin ba'un ta'un sa'un ya kai ƙarshe Mm.
amma idan ka ce ka cire harafi guda ka ce wannan me sunan shi bai iya gaya ma sai ya ɗauko daga farko to wannan saboda an koya mishi har da su ne ba an koya mishi karatun su ba ilimin su ya za a yi wannan matsalar mutum kare ta kamar yanzu ko ga letter na angle ko faransai abcd ko abcd a'a idan ka ba mutum harafi biyar a ba ta sa ja misali to sai ka komo mai ka ce ja sa ta ba a ya je da su gaba ya dawo da su baya sannan kuma sai ka hargitsa mai su ka ce a sai ka tai zuwa ga ja ka dawo zuwa ga ta ka tai zuwa ga sa ka tai zuwa ga a ka cakuɗa mai ka ta jujjuya mai su har zai gai ya gane cewa wannan shine wannan wannan shine wannan in ba haka ba sai ɗalibai su tashi ba su iya sanin cewa ba wannan shine kaza saboda sun bi su a jere eh kuma ana yi musu awaki wani lokaci yawwa Mm.
in sun je da harafi biyar to su dawo da su baya kuma a har su a ce su faɗi Allah to wannan zai sa wa ɗalibi sai ya gane eh, haruffan kuma in zaka koya ma mutum faɗar harafi kakka ce mai alifun fataha a alifun kisra'i wannan sai yaro shi rike eh, wajen karantawa maimakon ya karanta shi a kawai sai ya ɗauke shi alif in ya gane shi sai ya ce alifun fataha a a ba buƙatar wannan in dai an kame fataha kai sunan shi a wannan eh, koyon shi ke sa ɗalibai da dama ba su iya tada baki wannan bayani ne ga masu daga malamai ma yawwa Allah ya samu dace Mm.
alhamdulillah alfaga ta tangarce ne yau halir kwai cewra kwai na gutun da akai kaina ane hatta kaina kan goce ira alfagaido ngono kati matki goga zankai igoga zankai don don ne aini hadda dottije ba an kulu hayat to wanda ka gana go ba an kulu igoga ce wanda no boramu letre to bai amma manti ibera bai wadi sai nigidi borago wani gigayi binara alif ba'un ta'un alifun ba'un ta'un ta'un kalam to afwan kaligi candi amma matnul igoda matnul aslogo imni candi da yawal makkan alfaga kan dirse zatin tanan nan fahimi sai to wajin bandamo ni di makkan igogo bore candi da igoga gayi binera igoga gayi bonera to amma ifakti illa dinne ase tabaita sa'un agamon wafakti jimu amma dinne amacau ta Allah ga to alifun ba'un ta'un sa'un kalbaranta afuwan gashi na afuwan albere ko koi zan kaga eh wane hatta ban mutu no kan gote ir alfagai do talibai do kan gobore chondi wa sulki go chondi matkawar go chondi anai ba france do hare no ninti zan kage ga chandi amma ma kan ta amma afallan fallan gon ga godi sai dole no boram bora don nan da amwana ya dinno am hakikani amitalis sai afufu kan ba nigi mai lanje nima alifun sambuge ya tabanna wane nima ya tabanna kan ganan nan kulkan nufura sai a gaci nufi a takaice ce na mana to in so mu shiga cikin karatu harafi na farko a alhamza tana da fatha a an gane ko mun kace tana fita nan kasan makoshi sai ka ce a a a a an gane ko ita wannan ba ta da matsala nan kasashen mu duka muna da ita a harafi na biyu ba ba tana hita daga labba labba guda biyu ba bi bu ban bin bun sai ka ce ab inda iska ke tsayawa to amma cikin karatun alkur'ani ita ba in tana da sukuni tana da abin da ake ce ma kalkala shine dan wani abin da ke karuwa dama harufa ne guda biyar qutbu jadin jadin kin nan kasratai na ba wai an ƙara nunin bane kenan da qafu qutbu da qafun da ta'un da ba'un da jimun da dalun in suna da sukuni ba a rike shi sai an dan baro dan iska ya fita shine kalkala sai ka ce aqo wato aqo abe aje ad to kenan wannan ba'un ba mu da matsala ciki harafi na uku sai ta'un ta'un muka ce eh, yana fita lokacin da eh, kamar kashi ɗai bisa uku na harshe ya taɓo ruhin baki ta ta ta ta an gane ko Eh, shi ma wannan babu matsala muna da shi yawwa yawwa amma cikin alkur'ani bari mu ba da misali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasta'in an gane ko harafi na gaba afuwan malam wannan han wuce wuce kan shi wani lokaci wajen koyo sai mu ji mutum na ce ca eh eh to shi wannan ca din kuskure ne saboda cikin larabci kwata kwata babu ca ca sai dai cikin hausa an gane ko ko kuma da zabarmanci akwai ca kamar caca ca ca amma dai cikin larabci babu ca shi yasa ma malaman zauri zaka ga in za su rubuta ca sai su yi ta'un su yi mishi dan digo guda uku Mm. Masha Allah. To, masha Allah.
mu tai ko to ko mu yi ta zabar wanke kana bismillah alhamdulillah malam sawan irfar alifin ba unara al- alfaga kadar ta yawula alif manno a fata jindira wal mera nguna ane karra ganda a a karra ganda wala karra tintina ne gani gani ganda ne to wadi sai ne yo mo irci ne kula hausa jano darmano ballano bor kulkanno irsin da problem abu kalihin ka tabba'u ba ba Eh, jingina an ce sai hauno kan go kafai ne a bananta nan kai famu nan ka fata nan ka akai ba ne di ba nan ka go fata ne kellebo ne kellebo amma anir fongan kan baun agonni ni kan baciti iborguno kan sai citi ka kan ibon kan harfin da sinda ngono kace qalqala ne gane ase wani din go bito qur'ana hukunan da su ba asai ne wasu kule gane lokaci su wasu irin ko alfagaidu da irko ba ne gidi ne fahma yau to abin da cito ne da kan alfaganin da kutubar jadda kafin da ta'un da Ba'un.
jimin da ba'un da dal jimun da zalum to a yau da suna shi da do sukuni i- i- igi- igitan kaina Mm.
man tiya wa cin dai to wadi sai inga yau daban ne go iga fahammo nan ki go fanta wadi sai kala ta'un ta ingin bo irtin ne ba'un irtin problem ir- irki ne kulkan godija ya dum mono ta'un irtin problem kalta afgabu irki ne ra a gono kul lodin ne fongo aine irga ma burfon kini dondonan tajiri sai irko ce kokari to idiga kokari kokari kala kamar malam gishiri yayi yawa oh an niyyar ta yi dadi har aroma ji yayi wani yawa.
na ce tier tier eh, ba tier ba amma ne malam kamar a turanci akwai shi ko mi ta eh ko ta ne ko ta ne muna ji in suna turanci kamar ta'un tana da ta a shi dai a a cikin larabci dai ta take to in mutum ya ce mata ca ya ƙara wani abu da ba to shi ba to ni ma ta'un wa ta'un din ne cha cha wo go ir hausa ce na rada ce ni foya amma asini larabci ne ba din to to ne to to no kan asino ne na qur'ana hasara irin koyi malam sai mu je harfi na hudu.
harafi na sa'un na hudu Mm.
sa'un yana fita lokacin da tsinin harshe ɗaya bisa uku na tsinin harshe ya taɓo eh, tsinin harshe ya taɓo naman baki na haƙora na sama gashi nan na Na ma sai taba mu muna tsammanin hakura ce ta a'a ba bai haɗa to ba ta'un haƙora yanzu na ta'un mun ka ce zai ruhin baki zai taɓo eh, ɗaya bisa uku na harshe zai taɓo ruhin baki tare da haƙora amma sa'un sai mun ka ce a'a tsinin harshe zai taɓo naman baki na cikin haƙora na gaba Mm.
can ciki ba hakura ba hakura hakuran da mu a muke wasu ma yi, hito sai shi mu ke ce sa hakura.
sa sa Eh, wannan kuskure ne iko.
sa yake iko Allah barakallahu fikum aha bayan wannan sai to shi sa'un din matsala ta yi Mm, babu shi a cikin yaren Nijar to shi yasa eh, a wajen yan uwan mu bari bari zaka so mai da shi cha mm, mataluhum ko inna a'tayna kal kautsar an gane ko to sauran kabilu kuma sai suka mai da shi sa alhali shi sa kenan harshe zai dangane ne da haƙura na ƙasan baki sa harshe na nan kwanci an gane ko to wannan ita ce matsala ne wadda muke gani shi yasa in an ka zo an ka ce wa min sharrin nafasati fil uqad sai mutum ya tana mustir min sharrin nafasati ko nafacati wajen da wajen yan uwan mu bare bare to wannan ya kamata shi sai an gyara shi an gane ko eh Yawwa.
ya ji mu to jimun yana fita tsakiyar halshi tsakiyar halshi ja ajja ajja tsakiyar halshi to
to shi kuma eh, matsalar shi eh, musamman wajen larabawan misra suna kiran shi ga ajib jiddan sai ce maka agib giddan kafin ce ne wasu laraba sai su faɗe shi kusan gainu mm, agib agib mm, an gane ko to wannan kuskure ne sannan kuma eh, idan muka duba a wajen yaren fillanci yan uwanmu fulani da kuma zabarmawa ba su da jimun sai suna mai da shi zayu shi yasa an ka ce alfajr sai ce wal fazar oh, an gane ko wanda kuma shi zayun harafi ne wanda tsenin harshe zai taɓo haƙura na ƙasan baki za shi ko jimun tsakiyar harshe ja masha Allah sai harfin mu ha'u ha'un ha'un yana fita tsakiyar makoshi inda wani dan tudu yake gashi nan nan ha ha ha
kuma gare shi muke yin iska sosai Ya- babu wani yawa to shi ha din nan matsala ta da yawan mutanen mu suna maida shi ha babba an gane ko sai su ce ha shi ko ha yana nan ƙasa kusan alhamza saman alhamza kaɗan ha ha ga waɗanda suke kallon mu to an ka ce ha ka ce ha an yi banna an canza wannan harafi wanda kuma da yawan kabilun mu na Nijar ne ba kowa ma ha na yake da shi musamman suratul fatiha yau nan za mu zo wajen alhamdulillahi rabbil alamin sai mu zo ya ce alhamdulillahi ina fata an fahimce ni wanda ma malamai suke cewa nan idan mutum ya faɗa da gangan za mu zo in Allah kai mu bayani kan Fatiha kafirci ne karara don ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da yabo in ka ce alhamdulillah ka ce mutuwa da bushewa sun tabbata ga Allah wa taral arda hamida za ka kasa ta bushe ta mutu ta kekeshe Allah shi Allah mutu amin Allah ya ba mu idan ikon gyarawa.
mutum ya yi da gangama amma Allah ba mu ikon gyarawa.
Amin.
Amma na kasa akwai ganganci saboda Allah na tuba waɗansu iyayenmu ko yayyunmu ana ce musu gyara gyara sai ya ce a yaushe yaran nan yaushe su kai karatu.
ba wannan kuma dada kuskure ne ko shedan ne yake san mutum son rai wani akan jahilci yake yi saboda shi yana auna ilimi ne da shekaru eh, ko yana auna ilimi ne da son rai to wasu kuma son rai ne sun san abin gaskiya ne amma ba sa son su gyara Allah ba mu ikon gyara.
Amin.
Alfaga a nira fangan da harfin itacen ta kan ka ce sa sa alfaga nira fangan da kan dene gilan ba hamo kan gobe ne a bananta. Mantihin dai zai no dene bayan mu kuri irin alfaga ya nigdi irin alfaga bayan mu kul da talib bayan mu kul irgine bora mane sa to ai watan fu ai gine wadin no gibisa da nimne sa mana wani lokaci ana dan kusantarwa ne dai ina dan kusantar da mutane da in bai iya hudin daidai to ya kusan ya hiya ce sinin kama kama wanda ce sa ya fi kusan da wannan kusantarwa ne amma abin da muke amma so ba ga daidai mutane kada su a gane asalin ce shi.
wai abin da muke so Mm, ga mutane duk wanda kaje yana cewa bai wadin harafi ba gaskiya bane mm.
yanzu yau a ce ga harafi an aza an aza miliyon guda ka iya faɗin shi duk Nijar ban ga wanda zai iya cewa bai iya faɗin shi ba to da aljanna da miliyon guda wanne ne fi kima da daraja kawai mutane suna ɓata maka su lokaci wani ma yake cewa waɗanda suke cewa ba su iya faɗin harufa dotti zawa ne shekara 60 ko 70 yace duk gaba gaskiya suke yi ba yace don muna ganin su suna zuwa kurdadi in suka tai kurdadi duk abin da anka ce musu su yi yi su kai yace har da kuka akuya da abin da anka koya musu suna iyawa tunda zai anka zo cikin kurdadi anka hada hada letter sai a ce ba bi bo be be be kuma sun iya Za su rage.
ma mi mo me me me e aksan mi ne shafo ne me hadda kuka akuya sun iya ha subhanallah sai na Allah sai yake da wuya to Allah ya Allah kyauta kare mu da shi amin amin to ne wa alfagan da fangon sa sa harfuno kan ingo a si irci ne ra ir ne lagodai Allahumma hambar larabai larabai mu manni duwa burbobo koi tan foyan gacau larabai da wani cindo wala gorira inga mo gide na san bu hatara wodo to ir ne wodai irci ne ra asino wodin mo dole ir de ne maka ane nango kan harfo go fatai mun wakti ni de ne zo amma ka hamo kan go bene hinde da jirga ta a rahar nodin na gafata amma dinna dai na tuta ga katare wala ni na bare wa kan mu irla bi zai gite bayan kullum no imayeti sin sa asino asino wadi sai dole wani nan kokari ga wana matki go igoga ci da nan kan harfo gafata kala alfaga ko irse eh jimul bo ane jimun ingo bindirana ji ji- de me me bindira walde ni bindora na go gafata irsin da problem kadai ir larabai do wal borkan koy don don larab foyando shi yasa manan wani lokaci muke jin wani bakin mutum nan na Nijar wasu su ce ji idza ja wasu su ce idza ja Mm.
in nace ina tsammanin koyo ne daga larabawa ko eh dama idan wanda zai koya maka bai iya ba bai ba dole bane sai ka samu matsala idan kuma wanda zai koya maka ya iya kuma sai ka iya sai ka samu Mm.
barakallahu fiku to newo dai newo no larabai do gonda hatta ngana na to kenan ir kan go ko don don no larabai do la haifo ani ya no to bora suwana aga dai no ni go jango wana da go ana mu filla alhamd wadin banda jimun no ya irin kokari aga to gan ir labai bore sai kaddai ha'un harfu kan hauno ba fata ne harfu ha'un mu bindora ko ma Mm, tsakiyar haishi iya bindora na ga fata Mm.
inga nemo a gonda hau a ga fara to amma hatsaro bambata go kan gote kuli go ir borbo ba go haun barmai da ha'u ha'u mo ganda kai na na go fata a inga nur fongo sur alhamdu nodi no hatsaro go te borbo go ga mana barmai a sai no dole no wani yan wa irmu wani mana sai mu ci gaba ko Mhm.
bayan ha'un muna da kha'un kha'un shine ake kira da Hausa ha karami mai ruwa mai dan puwan shi yana fita ne harkon makoshi ko kuma mu ce saman makoshi inda ake hada miyau kha kha kha to shi kuma wannan harafin mutane suna da matsala a wajen shi a wajen misali zabarmawa da fulani suna maida shi kafin sai su ce ka a wajen kuma ba- to a hausawa kuma wajen kano wajen kano su ma suna maida shi ka sai su ce alkairi to a wajen hausawan da ba su ba kuma irin wajen sokoto suna maida shi ha babba a ha to shi yasa duk inda an ka ce khalidina idan wajajen hausawan da ke magana ne a wajen kano ko kuma wajen zabarmawa da fulani suka ce khalidina khalidu sai su kai khalidu shi ko wajen can sai su ce mai ha babba su mai da shirin ha halidina shi kafin yana fita ne farkon halshe kamar in idan mutum ya bude bakin shi akwai wani nama da ake ce ma hakin wuya wanda a can kuryar baki Eh, to can daga ƙasa ƙasan shi halshen kenan daidai wannan nama ƙasan halshi nan ne kafin yake fita shi kuma eh, kha'un yana cikin makoshi nan ga inda ake hada miyo kenan muna iya cewa wato ƙarshen makoshi in mun ce nan farko ne an gane ko to wasu kuma sai su maida shi ha su ce ha shi yasa zaka ji duk inda anka ce kha sai su ce maka halidina to da kaji halidina kenan ko bahaushe ne na yankin sokoto Ya in kuma kaji kalidina bahaushe ne na zan- wajen kano ko kuma wato cikin zabarmanci ne ko kuma ma har wasu wasu daga cikin bugaje buzaye zaji suna irin wannan an gane ko misali idan aka ce جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين سيتي خالدين كو خالدين barakallahu fi musamman ayan nan ta ƙasa da yawa yan uwanmu na ƙasa ƙasa alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak نعم khalaqaka sai mu ji aje kalakaka يوكو هلكك subhanallah مم.
irko be alfaga bo amana muna iya ƙara aya eh, harfi biyu To.
sannan mu fassara To, Mhm.
akwai Kalmar dalun, dalun.
dalun yana fita kusan ta'un, ta da, shi tsenin harshe zai taɓo naman baki na sama, ruhin baki na sama, amma ta zai kwanta, da bai kwantawa sai ɗanyo baya kaɗan. Kenan ita ta tana ƙurya, da tana ɗanyo baya, in ka ce ta, da sai zama ya ɗanyo baya.
to Sai zalun, zalun yana fita shi kuma da shi da sa'un mafitar su kusan ɗaya, sana kusa ga juna. Tselin harshe zai taɓo dasa shi naman baki wanda ke rike haƙura wato abin nan. Wato sai ka ce za, za, za, bai hitowa, za, za. In ka ce wato sa, sa, za, za. Shi sa ya shiga ƙurya, za ya ɗanyo baya kaɗan. To shi wannan za ɗin, eh, shi da bamu da matsalar shi, Eh.
akwai shi. Amma za shi an da matsala. Shi ne waɗansu mutane suke mai da za. Duka Nijar bamu da shi. hurufun lasawiya an gane ko sai ga mutane sun maida shi za shi kuma za kenan harshe zai taɓo eh, naman baki- eh, haƙura na ƙasa za za shi ko wanga za za Bai da- bai da ƙara ne.
yawwa shi yana can sama wanga ko yana ƙasa kaga akwai bambanci to shi yasa duk inda yazo cikin Qur'ani zaka ga eh, mutane sun maida shi amma wajajen allah allah da da allazi da allazina da zalika da qul a'udhu da a'udhu billahi minash shaitani duka zaka ji mutum ya ce misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu sai ka ji mutane sun ce a'udhu yawa ina fata an fahimta Masha Allah. harfi uku ce nan da muka samu bayan waɗancan mhm alfaga sun irse da khaw khaw ne wa letter no harf no kan si irki ne ra ir borgo musamman ir zarmaido da ir fulangaido da an kan gishi mai yadi ir borgo da ke nugo kan isinda yadi mono ir hausance ra musamman alfaga kan sama kanoyan zama kanoyan da irin ne hare hausance kulafo da sokoto hare da an kan gishi mai yadi a foyan hausa kira gwanda wa kan a tsayin da kayan mu yawon da muno ka da amna sai ka in yi kafu ka mu alfaga ce ta sai manna fata hal karrara hamizodin kaga joti abandano kafu ga fata wani mu a fatano ha bene mana makoshi ko Harkun, na harko eh, ne o nan ga harkun saman ya.
makoshi bai mu ce O.
sama yadda mutane su o gani tintin ne irin ne karra ganda ne ya Mm.
bindo ne ya kala jinda jar ga ngino kasu bananta to no na fata kho kho agu furu mono to alfaga kan da aya khalidina kullum ma buram ne kalidina bayan kullum ma irzar mai irgine kalid mun ta kalid no khalid no eh wadin banda da irki ni kin da wadin sai irma hanse kala alfaga kan ne sai dalun da ngo sin da problem irki ne kulura dalun wa afata modo ago aga manunan kan ta unun fatanda ngo dalun ago gine ago dano go gine hadde na doci ya modo dene ya wala ta fai gadi benedi boromo ga aga marandino amlambaga ta wadin banda kadir gonda za za harfu woni no irgonde probléme bon irladide kulu koyne mo amma aga dogon bor kirko dogonanda so ingono bor kance ciga wana irko ga bina feere amma wana zaɗum bamo kullan kago alqur'ana ra nigama iko ga yeti zayyun man tegono alfaga nder famani mo mannaga fata ingo aga fatano deyne bo wala deyne malamba hindeyde kango beniga kammanta amnyoci amna hawo mafata za za ni sigma igo ne za za za afadin zayyun yawon z z wani mo za a sai no igi himcar no ibrahim zuwa kan himcari kala kala ya wurin ma dai nan kago wani bon hatsaro gobe wata irin ya zirma hansi in dai ziga na galamba wani harfin zainuwa kala irin kwai ihin kanta kango alifin bawon tira ga din samu alifin ga alin yama cikin tunadin zai yin bona gon kenan harfi hin kuno cin ta alin yogo mana a ka'idar qa'idatul baghdadiyya ina ga kusan dai layi ɗaya muka samu to daga alifin zuwa zayyin ne To.
sauran mu ra'un da zayyin to ra'un ra'un Mm.
ra shi kashi ɗaya bisa uku na halshe yana tahiya tare da ruhin baki Mm.
ra ra ra wato ra kashi ɗaya bisa uku na halshe gashi ya lankwasa ya tai can sama amma ba a son tsenin halshe ya liƙe baki zai bar wata ɗan tazara wadda iska yake kai da kawo saboda in ayyan liƙe harshe maimaituwa zai yi ra sai ka ce ar ar arrah arrah in yana da fatha ko yana da kasra to harafi ne babba idan yana da fatha ko damma harafi ne babba idan yana da kasra sai zan harafi dan karami an gane ko idan yana da sukuni kuma sai a kalli harafin da ke gaban shi idan yana da fatha ko damma sai zama to babban harafi za a kan za a girmama shi idan kuma harafin da ke gaba gare shi yana da eh, kasra sai zama to harafi ne karami ina fata an fahimce ni yawa ra sai a ce ru amma ina da kasra sai a ce ri yawa bai da matsala wajen yarukan mu bai da matsala wajen yaruka mu muna da ra eh babu matsala to sai zayyin zayyo shi kuma ya da shi da sinin kusa mafitar su ɗaya kusa ne suke amma eh, haƙo- tsinin harshe zai taɓo haƙura na ƙasan baki kuma zai kwanta za za sai dai yana tare da wani iska wanda yake tafiya tare da Ana jin shi shi kana.
ana kiran shi hurufus safir dama hurufus safir zayun da sinun da sadun wani iska na sai tare da su so za an gane ko to waɗannan su ne abin nan alhamdulillah ayardu ra'un da zayyun kan dinna alifun eh, ta'un wani tira sama qad- qa'idatul bagdadiya wa kan kul dubno nigdi da sintin linyi sintin ak sintin da alif an banda zayyu to irto harfin kai kan gobanan ta imun ra ra'un imam ta alfaganti dinano ga nyoti eh, yana kadawa Mm, a'a yawa kada ya rufe baki kai ya kenan harshe taba.
eh, Eh.
kai ya taɓa be de na bananta da amsu ko gillan ba be ni ga tam da to be ni dun ingro ni ma abin aga re- agin go be yanzu kamar masu ba masu ladanni in ka ce Allahu akbar in bai je can sama ba amma da ya kai can sama Allahu akbar
ya karrama bar saboda ya kai can sama iska na buga shi musamman cikin bismillahir yawa rahmanir rahim in ya kai sama to wane za to de ni de na aga to to ruwa ko ni in ci cikin friend da ga ngono aga ka mu ka go ro ro ro ni ko karga ga yo ro hinne amma zalita ato be na alhali ngana bin yo ti gumo agbisa matki gabara koy ne asin problem irki ne do kadai fremo ga yo woni meme fremo ga yo ro un bo ngono go gabir go ya no irko ne porfoyan ta kuma isin ga ci gubor kama wadanda ake fannin sassiya ra ra ra eh wannan wannan Halitta kuskure ne ce.
eh, wannan halitta ce wannan kuma ba za mu iya shiga cikin shi ba idan mutum ya zama to halitta shi ce ba ba za a iya Ba shiga cikin ba.
tilasta haka dole.
Allah ya yi shi eh Masha Allah.
Roulet R suke ce mishi en français ko. Mm.
Borfa irko ne ta kai isin ga harfa wace matakan kulince wadda sai wa- la yukallifullah. Bora irko ne ta kanda irko go fahama ce. Eh, Kala baranta harfa wa zayyun wa zayyun in gano irin zalun bari bobu go gaye ce. To zayyun mu babu shi a matsala a cikin yaran.
Shi ma babu matsala.
Irsin da Akwai kuma shi.
wani abu.
Mm, Za ka ji an ce alfazazi akwai za.
Mm.
Eh, Ina fata an fahimci ni. Da Hausa kuma ce zani gida.
zani jira Eh.
irin da problem abon a ci yan wakan dai matano alfakan ci yace hinje bon wala tene hinje de dena dena banan tagala muka ya wala hinje de ga kina ni ma irin zarum kina rai ne ya wala hinje zam taddi kina Mm.
ko ina gonda katiyan no idir gama a katiyan mu a faɗi mu a katiyan sino a ga fada dai irki nara malam mai inji ya rinka tabbatar mana da lokaci kan mu wuce ya lokacin mu Mm.
muna da harfi uku gaba malam zai taba muna ɗaya daga cikin su Mm. Sinun mun faɗe shi da shi da zayon suna kusa. Inan harshe ya dangane da haƙura na ƙasa. sa sa shi daga cikin hurufin safir kamar yadda muka faɗa iska yana tafiya tare da su as-safir sunan wani tsuntsu ne ko ko asalin shi sunan shewa ne ko fito kamar da suke faɗa amma dai sa harshen kai yana ƙasa sa ya dangane tsene shi ya dangane da haƙura da ƙasan baki da shi da zayin na kusa da juna Oh.
za sa masha za sa in an ka ce sa ya kwanta ya yi ƙasa kwarai in an ka ce za ya ɗan yi sama masha Allah kun ba mu da matsala kan Ba mu da matsala, ba mu da matsala.
kamar yadda na ji kun ce sa yayi kama da sanuwa eh eh sa eh, sanuwa eh sanuwa babu da shi Eh, matsala babu- ai duk babu.
harafin da akwai matsala muna ishara zuwa gare masha shi Allah harfo mu kan alfaka ke ce sin asin da problem ka da a ci yamodo sa aga tafainu ingan da zayyun zayyun gobe ne wurin mu ga tafai wala abu da gwanin wani ga tafai zayyun sinu nan gufalin ne fata asin da problem ir wani yare ra irci ne fuci ne ra sai shin shinun eh, harafi ne wanda yake eh, yana fita wato tsakiyar eh, halshi an gane ko kamar jimu eh kamar jimun suna kusa da juna in an ce ja sha sha sai dai ja tsakiya Yana da ciki.
tsakiya harshe tana tasowa amma sha tsakiya harshe ba ta Taso.
wato tasowa masha Allah ina fata an fahimta ba mu da matsala muna da matsala Mhm.
muna da matsala shi wani matsala shi wajen eh, fulani da kuma wajen eh, zabarmawa babu sha Eh, kuma na tuna da bangaren motsi ko gurmawa ko sanwayawa yawa to duka suna maida shi sani Mm.
an gane ko shi wanga da tsakiya ta'un da shinun suna da matsala yawa to shi shinun kin sa suka maida shi an gane ko saboda babu shi cikin yare shi yasa da kaji an ce wasamsi wasamsi to wannan problem kin ne
kala irin harfa kan su gina shinun shinun ingan da jimun kusan eh, alfaka ta fitar da su igama non follon ne fata kadai jimun bindora na go fata aga tafaitela boro mo agkanino boro gutunno boro kani sha sha shinun wanda ya kaci bambanco amma a problem bambata a si irci ne ra wanda sai ni ma irci ne bobuyan kan yawon makawar ma irci igoga hasara da shinun da sahun dini mai ci nigiri burkulu iga ya ci sinun sa sa sample mantin mono harf no kan lalle dole irin wana kala harf wane irin kokar kan lokacin su ba sai irin kai hambara irin kana ban fadun ma'ana harfin sa sadun shi daga cikin hurufus safir wanda iska yake bin shi in ana yin shi sai dai shi sa wato eh, halshi tsakiyar shi za ta taso sannan gab sassan shi guda biyu za su liƙe baki ana kiran shi huruful itbaq wanda kamar sai an liƙe saman baki ina kinan zai taso sa eh, sa sa idan harshe yana liƙe saman baki kuma tsakiyar shi tana tasowa Abubuwa kamar an kamar an yi abu yawwa yawwa Eh.
shi sirrin shi ko tsinin harshe yana kasan baki shi Ya.
yasa in ka ce sa sa sa in ka ce so so Ana so jin bambanci.
yawwa Yara.
yawwa Sai kuma dai- shi sirrin yana da bai da karfi amma sadun harfi ne mai karfi Ara ana ji Yawwa.
wannan kuma rashin sanin shi malam shine kar zamu ta rike so- cikin suratul fatiha ba ma fatiha ɗaya ba da ita cikin ce ummul qur'an eh wato ban da shi cikin kiran sallah nan ma ana yin ana ana abin da wa- eh, as-salatu khairu minan nawm an ce as-salatu sallah in an ce as-salatu kwando subhanallah inna lillahi wa inna ina fata an fahimce ni shi ne sallah ko to ka gani eh, sannan kuma eh, ko as-salatu shine kamar eh, lallashi ina fata an fahimce ni daga tasliya
lillahi wa inna ilaihi raji'un. ba mu ikon jara yan uwa ihdinas mu je- siratal mustaqim sai na siratal eh, duk da yake cikin qira'at eh, akwai qira'a mai karanta shi da sinun amma mu dai qira'u inda muke karantawa da su da sa da suke karanta shi ne da Allah ya samu dace harf balanta kai gudu hun kunan gano ka sad sad mu alfaga ta tandir da matkir gaci da da mu harf no kan irci ne da asinu harf no kan gufuru matni gaci da dinara dinano gutafa aga tafai ya wala matkan ni girmi tira kun kun gite matkan ni ga hari kwasaye da ni ma pliye jine ya di mono ko sai ga ni ma pliye dinin ne har kullu di pliye dinamu ne na sai amfuru so so so igo ga mara afadi mo alfaga ci yace sa sa in mo de naga tafeno irgo ma ka tena hinde ga gerga to wone mo no hasra go te ya wala suratul fatiha ra eh, dingare ta dingar ta yan ira la dan hanki go te da hankan ne ya insha Allah kar sai lokacin su ba cewa ya albarkaci mu wasu kulwar dubai ne khairul kalam Mm.
ma qalla Allah wa wa dalla dalla.
falam tutil wa tudil eh sanni albarkanta ai mun kace wa kanga kaina a gonda fa'ida a gonda albarka wani sai lokacin waran ma di ato harfo mu alifun ba'un alinyama hinzana waran ga di tirara irdo alinyama ko alifun kala sayyu irto sinun shinun sadun bo lokacin kai wani sai irmin tikin dokan ga cindi irgina alfura am ye ga dangin ta albarka daga darta wani duma kan bayan kulu irla bai abu kala nan kai istiya malam a cikin mintota kaɗan da suka rage mana mu za mu so ka ƙara dan kaɗan fa'itar da mu ka kwaɗaitar da mu zuwa irin waɗannan darussa da sun yi kaɗan a cikin halkoki ko madarasa ko kuma musamman gidan tv eh haka da wannan kuma sai ka yi mana addu'a malam in Allah ya kai mu sati mai zuwa bi irko ta alfaga gono a ga kaga kan gitir sai dar tagi kan koi suratul fatiha ba.
eh da yake ba a ƙara haruffa ba to akwai a matsala.
ya afwan irman ban suratul fatiha Eh, Eh, kiran irman sati ban mai harfin- zuwa sai mun ɗan yi ƙoƙari Mu a gama.
samu a ƙara haruffa Eh.
sai a shiga cikin to fatiha insha Allah ko kuma a yi kiran sallah in an Sannan gabai da mu zo tsawo Fatiha.
sai a zo kan insha fatiha Allah insha Allah to kenan lokacin irman ban sura wane ay harfai wo wana irko ko kirga banan sai mana kan goka wato da irin furo dar fara kiran sai mu shiga cikin kiran sallah muna shiga kiran Insha sallah Allah.
ita fatiha sai mu insha Allah har kiran dai ba ni gore irga te Eh.
ko kansa har yanno kan hasara gote iga irla dan bobu bor bobu go karam ba ni ko cayan don di gaba hakan gara hadisi no wallahi sace alfaga irne alfaga mu albarka da yirte halqa wani yandumra da ikkai ne mo kirgo bi kwarara alfaga mu kirta addo banan tamana eh, kai kalma kadan akan darsi irin wannan sannan ku yi muna addu'a eh to wannan kira ne na farko ga kowa da kowa ɗaliban ilimi da Allah ya ba su ilimin fahimtar haruffa da karatun alkur'ani su daure ko da su ɗaya ne a sati su samu wani gidan tv ko rediyo da za su rinka zuwa suna taimaka ma mutane Da wanda bai da damar zuwa gidan rediyo kuma ko tele ya yi kokari ya fitar da halka ko a masallaci a unguwarsu ko a gidansu saboda taimakawa mun san da irin waɗannan ayyuka na addini mutane ba su kula da su sosai to amma idan kana yi kada ka damu ko mutum goma ka samu ka taimaka ma ka kawo ci gaban ka cikin al'umma ko ba haka ba kuma in babu salar harka sai ka iski ba a son ta sosai wanda abu ne wanda yake ya kamata mu rinka tuna Allah shine ke arzikawa arzikawa kuma shi ke sakankawa Eh, kuma muna kira zuwa ga mutane kada girman kai ya ja su saboda shekarunsu sun yi nisa ko shaidan ya rude ka cewa shekarunka sun yawa ba za ka iya gyarawa ba a in ka je lahira to yaushe za ka gyarawa dan nan duniya ne za a iya gyarawa muna kira kuma eh, ladabi tsakanin malami da almajiri shi wanda yake karantar da mutane ya karantar da su cikin ladabi da girmamawa ba tare da ya ce limamin unguwarsu ba ko garinsu ko ƙauyensu limamin juma'a bai iya fatiha ba kaga fitina za a yi amma dai ya koyar ba tare da ya ce wane ya iya wane bai iya ba su kuma mutane su koya kuma su girmama wanda Allah subhanahu wataala ya ba ilimi domin ita duniya kamar yadda ake faɗa bai yiwuwa ne mutum ya mutunta ka baka mutunta shi in kaga mutum yana mutunta ka baka mutunta shi ko dai munafiki ne ko kuma wanda yake son ya samu wata dama ta cutar da kai ina fatan an fahimce ni to eh, dole ne a samu mutuntawa tsakanin almajiri da malami masu iya magana suke cewa la yumkin an tuhibba jami'an nas ولا يمكن أن يحبك جميع الناس ولكن يمكن أن تحترم جميع الناس ويمكن أن يحترمك جميع الناس bai yiwuwa duniya da Allah ya yi ta ba aljannata ba a ce kana son koma ko kuma kowa yana son ka bai yiwuwa amma yana yiwuwa ka mutunta kowa kowa ya mutunta ka ko da akwai sabani tsakanin ni da kai ina iya in yi respectan ka in yi respectan ra'ayinka cikin ladabi da biyayya kai ma ka respecte na amma da na ce kai ba kowa bane to ban ga yadda za a yi ba kai kuma ka mutunta ni ina fata an fahimce ni to kuma sai sati mai sama a ƙara mana mana insha insha insha Allah ta'ala to madalla ta yi mana ko abin na تو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم آمين.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين المؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته harzo alhana ita ce wasu da ya sa ji zo da kira